الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah awwalan wa akhira farko da ƙarshe godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda ba ta karewa ina farin cikin kasancewa ta a gaban yan uwana masoya fuskoki masu albarka na wannan gari na arlit a ƙasar niger a wannan rana mai albarka da muka yi tafiya muka kawo muku ziyara ta musulunci da ƙauna kamar yadda ɗan uwa mala ibrahim ya gabatar hakikanin gaskiya zuwa muka yi mu gaggaisa da mu kawo ziyara wannan masallaci musamman imam da wannan masallaci yana cikin wanda suka je suka tarye mu muka ce bari mu zo masallacinsa mu ga al'ummarsa mu ganku mai musafa da kuma gaisa an jima kaɗan sai mu haɗu a wajen wa'azi ainihin wa'azin da za a yi an jima ne za a yi shi ba da salatul isha bayan sallar isha yi su dai waɗannan bayan allah su ne aka ce su zo su nasiha daga magariba zuwa isha yi ni kuma in zauna in kalle su in kalle ku to amma sun zobe sun kauce sun zo sun dora min nauyi kuma an jima ma a ce zan yi to abinda muke so na fada na farko ina muku murna da fatan alheri murna ta kasancewa musulmi fatan alheri na allah sa ku gama lafiya ku rayuwa mai kyau kuma a samu dacewa akan wannan addini nasiha ta da zan yi gajeriya ce kafin a yi sallah ita ce gaba-gaba kamar haka abu na farko duk wanda ya wayi gari ya zama musulmi mai sallah a ko'ina yake a duniya to ya kamata yi wa allah godiya allah ce da in shakartun la'azidan nakon wala in kafartun inna azabi la shadid idan kuka yi mun godiya zan ƙara muku idan Allah ya maka ni'ima ka gode wa ni'imar da ubangiji ya yi maka to zai ƙara maka idan ka yi wa Allah butulci ya baka ya baka ya yi maka ya yi maka kai butulci baka nuna ka gode masa ba ya ce to azabata mai tsanani ce kenan Allah sai ya maka azaba akan dama da ni'ima da ya maka baka gode masa ba to yaya za mu yi wa Allah shukura akwai godiya alhamd godiya wannan da baki alfarko bayan alhamdu wa shukur kenan in an ce alhamdu a larabci ana nufin yi wa Allah godiya da baka idan an ce a shukuru to ka yi wa Allah godiya da baka kuma ka hada da gangan ciki wannan shine bambanci tsakanin alhamdu da ashukur shi yasa ce la'in shakartum shi yasa bai ce la'in hamattumuni ba sai ce la'in shakartum kenan bayan kayi godiya da baka to kuma ana so a ga aiki ka nuna wa Allah lalle ka gode masa da ya mai da kai musulmi ka yawaita yin sallah ka yawaita yin sadaka ka yawaita karatun alkur'ani ka taka kafarka ka je wajen wa'azi ka bayar da zakka duk wani abin da jikinka ne zai yi motsi ko aljihunka ne zai yi motsi don nuna wa Allah godiya sai ka yi kamar misali wani ne ya maka abin mutunci bayan ka ce ka gode ka gode sai kuma ka je ka sayo yadi ka yi wa 'ya'yansa ɗinkin sallah kaga bayan wancan godiyar da ka yi ka kuma yi wani aiki da aljihunka to sai ya fi gidkaddar wannan godiyar ta biyun sama da ta farko kar ku manta ya koyan uwana da muka ce ku yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya muku a yanzu akwai waɗanda irin ku ne amma Allah bai ba su musulunci ba arna ne ba sa sallah wataƙila sun fi ka wadata wata kila sun fi ka kwanciyar hankali amma Allah bai ba su ni'imar musulunci ba amma kai fa a iya tunaninka da kai da babanka da kakanka da kakan kakanka da kakan kakan kakanka da kakan kakan kakan kakanka har iyadu ba za ka iya tuna wanda ba musulmi ba me kai wa Allah na nuna cewa ka gode a cikinku akwai wanda ya biya Allah da ya mai da shi musulmi kun ba wa Allah kuɗi a cikinku akwai wanda ya haɗu da Allah ya masa noma ko ya masa wani aiki saboda ya mai da shi musulmi to abin tambaya me kai wa Allah da ya mai da kai ka zama musulmi kalmar musuluncin da Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku bari ku mutu ba ce kuna musulmi annan Musa ma ya ce shi mutanensa shi musulmi ne mabiyansa duk musulmi ne addinul islam to ku yi wa Allah godiya da dukkan abin da Allah ya ba ku dama na nuna cewa kun gode masa akan wannan ni'ima zuwa sallah ta jam'i akan lokaci yi wa Allah godiya ne da an kira sallah ka daina abin da kake ka tafi masallaci ai sallah jam'i da kai kai addu'a ka daga hannu ka tafi sana'arka yi wa Allah godiya ne idan an wayi gari an je litinin ko alhamis ka dauki azumi na nafila yi wa Allah godiya ne cewa ka gode Allah ya mai da kai musulmi kuma kana so ka mutu kana musulmi idan ka ga mabukaci ka taimake shi ko danginka ne ko ba danginka ba ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba wannan ma yi wa Allah godiya ne dan Allah ya maka nema ta musulunci wani haka zai zo ya gama rayuwarsa ya mutu ya shiga wuta wal iyadu billah wani kuma zai yi rayuwa akan musuluncin kuma ya mutu yana musulunci to wannan shine abin da muke nema wannan gabar magana ta farko ke gabar magana ta biyu shine ku gode wa Allah ala ni'mati sunna da na ce ku gode wa Allah ala ni'mati islam yanzu kuma sai ni ce ku gode wa Allah ala ni'mati sunna bayan ka zama musulmi kuma sai Allah ime da kai ahlus sunna me ake nufi da ahlus sunna abinda ake nufi da ahlus sunna a takeice shine wanda yace zai yi rayuwarsa ta addini a bisa tsarin da Allah yace da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rayuwa akan tsarin alkitabu was sunnah za ka yi sallah ne za ka yi azumi ne za ka ba da zakka ne za ka yi kaza ne za ka yi kaza ne a bisa tsarin da Allah ya ce kuma tsarin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ka yin addini a bisa tsari na bid'a ba ka yin addini a bisa tsari na ra'ayi kana jiran umarni ne to ba kowane musulmi ne ya samu wannan baiwar ba akwai wanda musulmi ne amma kowane tarkace aka kawo masa ɗauka yake ya je ya tabauta wa Allah da abin da ba Allah ya ce bauta masa da shi ba ya zo ya tabauta wa Allah akan tsarin wani ba tsarin annabin Allah da aka turo masa ya koyi da shi ba da Allah ya turo mana ya ba mu addinin musulunci sai ya raba al'ummar kashi kashi kashi kashi akwai mutanen annabi Musa akwai na annabi Dawuda akwai mutanen annabi Suleiman akwai mutanen annabi haruna akwai mutanen annabi ilyas akwai mutanen annabi ibrahim akwai mutanen annabi isa akwai mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sai allah ya tashe mu a cikin jama'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai allah ya ce mana mu bi shi mu bi annabi haka Allah ya ba mu doka duk musulmin da yake wannan zamani yake wannan duniyar ana bin sa bashin yayi musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kene ba alkitab alqur'ani bi sunna sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا كون da kai imani ku bi Allah ku bi manzan Allah kaji ku bi Allah ku bi manzan Allah ku bi alkitabu was sunna ku rike alqur'ani kar a raba ku da alqur'ani ku bi sunna kada ku raba ku bari a raba ku da sunna addu alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar ku riko da alqur'ani ku riko da sunna idan kuka yi jayayya ku koma cikin alqur'ani ku koma cikin hadisi ku koma ga Allah ku koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا أمرني الله يبهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بكما تقى مؤمنين مجبا كم مؤمني مؤمنا مجبا idan Allah tabaraka wata'ala yanke hukunci akan wani abu wai ku zama su zama suna da wani zaɓi bayan abin da Allah yake so bayan abin da annabi yake so anta man waye kai bayan Allah ya ce ga abin da yake so anti man wace ce ke bayan Allah ya ce ga abin da yake so ashe kuna da wani zabi bayan zabin Allah to me yasa kuke bautawa Allah da bid'a me yasa al'umman nan kuke bautawa Allah da san zuciya me yasa ake kawo muku bidiyoyi abinda babu a alkur'ani babu a hadisi babu a maganar sahabbai ku zo kuna yi wa Allah bauta da shi ka mutu ka je gaban Allah ka ce masa me da wani dalili za ka bauta wa Allah ba da tsarin da ya ce ka bauta masa da shi ba da wani dalili da wace fuska za ka ga Allah ranar tashin alkiyama idan ka bauta masa da wani tsarin da ba shi ya ce ka bauta masa ba yanzu ko a ma'aikata ne in aka ɗauke ka aiki ai ana baka doka da oda ko ana baka doka da oda a ce ka yi kaza kar ka yi kaza zo karfe kaza ka tashi karfe kaza ranar kaza ba aiki lokaci kaza kaza guri kaza naka ne guri kaza ba naka bane kowa yana bin doka da aka shimfida masa a ma'aikatarsa to me yasa ba ku bin dokar Allah dokar manzon Allah akan addinin sa sai mutum yazo yana bauta Allah da mafarki sai mutum yazo yana bauta Allah da ra'ayin wani kun fifita san zuciya kun fifita ra'ayinku akan ra'ayin Allah da abin da Allah yake so so lallai ne ku yi wa Allah godiya akan ni'imar bin sunna da ka zama ahlus sunna mai yi wa Allah bauta a bisa tsarin da Allah ya ce a bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk abin da zaka yi ya zama kana da dalili alqur'ani ko hadisi ko me kuma kowa ya ce kai wannan abu ko shekara nawa kai da malamin ka in ya kawo maka wani tsari wanda yake ya saba wa tsarin Allah da na annabi sai a ce malam an gaishe ka Allah ya fi mana gaba daya za mu bi alkur'ani za mu bi sunna amma kai za mu bi gaba wannan shi ne daidai ku duba fa annabi ibrahim annabi ibrahim baban shi fa babansa azara mahaifinsa ya ba shi umarni ya ce ga abin da yake so ya amma wallahi ya saba mahaifinsa saboda umarnin da mahaifinsa ya ba shi ya saba wa Allah Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa idqala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard wa liyakuna min al muqinin yayin da Annabi Ibrahim yake cewa babansa azara yaya zaka riki asnaman aliha ka riki wasu gumaka sune abin bauta ba Allah ba baba annabi ibrahim gunki yake sassaƙa yana bauta masa gunki na itace gunki na dabino gunki na dutse ka bar bautar allah kana bauta wa gunki idol kai ya ce lalle ina ganin da kai da mutanenka kuna kan bata mabayyaniya ashe har mahaifinka in yi ba daidai ba ba za ka yi masa da'a ba to yaya za ka zo wani ya ɗora ka akan wani ra'ayi ku duk abin da shehi ya ce shi za ku yi ku a duk abin da malam ya ce ku za ku yi shi za ku yi ko da abin da shehi da malam ya faɗa ɗin ya saba abin da annabi ya zo da shi ya gaya wa babansa a cikin suratu maryam ya ce ya abati la ta'budi shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya babana karka bauta wa shaitan lalle shaitan mai saba wa Allah ne ya abati la ta'budi shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya dada cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya ya babana wani ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba mana ilimi na annabta Allah ya bani ilimi na annabta amma kai bai baka ba ka bi ni ka duba da yake cewa baban sai bi shi saboda me saboda gaskiya zai shirye da kai hanya na daidai baban ya ji haushi yayi wa dan fada yace araghibun anta an alihati ya ibrahim la'in lamtan tahila arjumannak wahjurni maniya yanzu kai ibrahim kyamata kake yi kyamar abin da nake bautawa kake yi da wato kyamar alloli na kake yi abin bauta na to wallahi idan baka daina ba sai na jefe ka sai na sa dutse na jefe ka kisa na wulakanci tashi ka kaurace min ka bani wuri ba da son ganin ka wai akan me saboda ya ce zai bi ƙur'ani ko zai bi magana Allah ta baraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da babban sa da ake ci da shi Abu Talib wanda shi ya rike shi annabi bai san babansa ba amma ya san babban sa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin shi manzon Allah ya yana ma cikin cikin mahaifiyarsa babansa ya rasu annabi bai taba ganin mahaifin shi ba bai taba ganin sa ba maraya ya tashi wannan abu talib ɗin shi ya rike shi ya kula da shi bayan mutuwar kakansa abdulmuttalib shi ya rike shi ya kula da shi ya masa gata sama da yadda yawa ali bin abi talib ɗansa da ya haifa ya masa gata sama da duk yadda zai yi wa da har mutanen makka suka zo suka ce wannan yaron naka ya fitine mu ya gallabe mu bari ka zaɓi duk wani yaro da ka sani a makka ɗan gata mu baka shi ka bamu wannan yaron mu kashe shi mu huta da Allah sai ce ashe ba ku da hankali in dauki dana na baku ku bani ku kashe ku bani dan wani in ciyar muku da shi saboda mahaukata ne ku amma dattijan nan bai imani ba bai musulunta ba lokacin da ya zo zai bar duniya annabi ya kai mai ziyara ya tarar da manya-manyan ƙurashawa a gefensa suna zaune ya zo ya ce ya amkun la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai mafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah ko da ita kaɗai ka taɓa faɗa a duniya baka taɓa yin sujjada ba ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah Allah ya baka aljanna saboda ka ce la ilaha illallah baffan nan ya juya ya kalli waɗannan mutane sai su kuma suka ce a a targabu an millati abdulmuttalib yanzu kai muhammadu za ka kyamaci hanyar abdulmuttalib hanyar kakanka su raba ka da addinin iyaye da kakanni su haɗa ka da addinin yara addinin ɗanka ka rayu a kan addinin iyaye da kakanni na bautar gunki da wayewa da sauransu annabi ya ce ya amma ya bafana ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka a wajen Allah ya juya ya kalle su suka hana shi daga ƙarshe bafan nan nasu ya ce ana ala millaci abdul muttalib ni zan mutu akan hanyar addinin abdul muttalib a haka ɗin ya mutu akan hanyar addinin abdul muttalib ya fita daga duniya yana kafiri wadda ba musulmi ba annabi ya fita yana cikin bacin rai da damuwa ka hazinan ka ba Allah ya sauka da ya ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai fa Muhammadu ba za fa ka shiryar da wanda kaga dama ba ba kai kake shiryar da wanda kaga dama ba Allah yake shiryar da wanda ya ga dama so ba mu ga daman ya shirya ba to shi yasa nace ku din ku gode wa Allah akan ni'imar sunna ga babban annabi babban shi Allah bai masa arzikin musulunci ba amma yau kai da kai da kakanka da babanka kuna musulunci to amma abun bakin ciki abun tausayi sai kaga da yawa daga cikin musulmi ba su mutunta musuluncin ba mun fi fifita tunani na turawa tunani na yahudawa tunani na kafirai makiya Allah mun fi yarda da tsarin sama da tsarin Allah a cikin cinikayyanmu a cikin zamantakewanmu a cikin mu'amalanmu sai ka ga mutum yadda yake rungumar tsarin wani ba na Allah ba malam kamar wahayi aka mai ku da kuke cikin gata ku da kuke cikin ni'ima wa ya gaya maka don wani ya fi ka duniya yana sama da kai akan harkar duniya kuma sai ka yi masa biyayya har ta lahira ka ta lalace mun ba tarbiyyar ‘ya'yanmu sun lalace mun watsar da al'adunmu na ƙwarai mun watsar da ɗabi'unmu na ƙwarai dama annabi ya faɗa la tattabi'un na sana na man kana qablakum hazwal kuzzati bil kuzza hatta idza dakhalu hujra zabbin la dakhaltumu za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku cikin kafirai cikin yahudawa sai kun bi su ku ta sha'awar rayuwarsu rayuwar da Allah ya baku na musulunci gatan da Allah ya muku na imani gatan da Allah ya muku na turo muku annabawa ku kyamace shi ku zo kuna bin turawa sai ku rinka ganin su ne suke cikin rayuwa mutumin da zai kashi bai san tsarki ba mutumin da zai yanka kare ya ci mutumin da zai yanka alade ya ci mutumin da bai san halal bai san haram ba mutumin da bai san gabar ba mutumin da bai san ya daga hannu ya roki Allah damuwarsa Allah ya yi masa ba mutumin da in ya mutu dan wuta ne amma kai ga hanya an nuna maka ta shiga aljanna ka watsar da taka hanyar da Allah ya nuna maka kana sha'awar rayuwar wancan annabi ya ce za ku zo ku yi ta bin su ko da sun shiga ramin damo ne ramin damo ba a miƙe ki ba kwana kwana kwana kwana kwana yake ya ce sai kun shiga shi sa musulmi suke ɗaukan ƙasƙanci wanda yau in Allah ya sa da an jima kaɗan lacca ko wa'azin da za mu yi bayan isha'i yana da alaƙa da irin waɗannan matsaloli me yasa al'ummar musulmi suka samu rauni a duniya me yasa imanin mu kullum yake yin ƙasa-ƙasa dalilai da sababbai da suke raunana imanin musulmi ko kuma suke rauna addinin musulunci na mutane wanda in ba mu tsaya muka gyara ba wallahi tallahi za mu shiga damuwa so ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku na me na musulunci da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanzan Allah har yayin rayuwarsa gabaki da ya bar duniya kullun kira yake yi ku taho ku taho ku taho ku taho yace da ni da ku kamar misalin mutum ne a daji ya hura wuta kwari suka zo suna shiga cikin wannan wuta da daddare kwaro in an yi kwaro in ya ga wuta yana zuwa yana bince sai ya taba sai ya kone to ni ina ta kore ku ina ta jan ku ana akhidu akhidin bi hujjazikum na rike ƙugunku ina jan ku kakku shiga wuta kakku shiga wuta amma kuna ballewa kuna shiga yau a cikin musulmi akwai masu shirka a cikin musulmi akwai matsafa akwai wanda bai yadda ya rayu ba sai da tsafi sai da bokanci sai da binne-binne bai yadda ba mulki da ya samu yana ganin tsafi ne ya bashi da bin bokaye ne ya bashi sarauta da ya samu bai yadda ba mulki da dawa da sarauta da ya samu bai yadda ba yana ganin wannan tsafi da bumboka ne ya samu ya sama masa idan ka zo tarbiyyar 'ya'yanmu kai ka ce ba 'ya'yan musulmi ba ne ka gammace musulma amma wallahi ba ta da bambanci da 'ya'yan kafirai suna ta kallon wannan abar ita ce take kontrolin ɗansu wannan abinda suka gani a nan yadda turawa suke rayuwa ita ce rayuwa mai kyau su a wajensu sun ƙaurace wa hijabi sun ƙaurace wa niƙabi hijabi ya zama ƙauyanci saka niƙabi ya zama ƙauyanci mace ta zo ta bayyana tsiraici ta haɗa jikinta da jikin namiji ta ba da mutuncinta a lalata ta ta je ta auri wani bayan ta yi lalata shekara da shekaru wani ya lalata ta ya bata ta ta je ta auri wani ta tara 'ya'ya bayan ta haifi 'ya'yan wanda ya yi barna da ita yana kallanta yana ganin tsiricinta yana ganin tsiricin 'ya'yanta mun watsar da tarbiyya islamiyya in ka ga mutanenmu suna da himma to kwallo ake bal ana ta mola ana kwallonin ne za a cika wuri amma ba za a cika wajen wa'azi ba in ka ga muna kecire ne muna nuna isa to biki ake ana biki ana kashe kuɗi a kira makiɗa a yi waƙa a yi rawa a yi duk abin da za a yi wannan shine birgewa a wajenmu mun manta da abin da musulunci ya shimfiɗa mana na rayuwa ba shi muke tuntuba ba idan mutum ya hau kujera ta mulki to abin da yake dubawa dokar wannan mulki yake dubawa kurin baya duba dokar Allah a kansa baya tunanin al'ummarsa baya tunanin jama'arsa baya tunanin kazaɗansa to sai mutum ya zo ya gama mulkinsa ya gama sarautarsa ya yi ritaya ya sauka ya dawo cikinku ya ɓata shekarunsa a banza ba abin da yi wa musulunci masallatanmu sun zama marayu harkar addini ta zama marainiya waye zai taimaki addini waye zai taimaki musulunci a'a kowa ya ja gefe in za a kashe kuɗi akan wani abu na duniya za a kashe amma ba wai akan na musulunci ba sai kaɗan daga cikin su wannan shine illoli da suke damunmu na rashin tuna godiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan damar da ya daga ƙarshe ina yi muku fatan alkhairi kuma ina da jaddada muku an muku shaida tun duk shekarun da nake ina zuwa nijar sai an ambata mun garin nan ban taɓa zuwa nan garin na arlet ba sai yau amma dai ana bani labari kuma akwai yan da muke alaka da su ta hanyar whatsapp facebook muna waya da su da sauransu an muku shaida na kwarai na son addini don Allah ku rike wannan addinin da ku da ɗiyanku da jikokinku da tattabakunanku don Allah duk wanda ya zo garin nan ya ga sima ya ga sifa ya ga alama ta addini ku musuluntar da abubuwa da yawa da ake yi wanda ke ba na daidai ba ku yi aikinku ku nemi arzikinku ku yi duk abin da za ku yi na neman arziki amma ku gina addininku kada ku bari tarbiyyar 'ya'yanku ta kubuce muku a hannunku za ku yi da na sani akwai ciwo akwai kutu akwai bakin ciki bayan ka mutu a ce 'ya'yanka suna fasaji suna barba ku taimaki addininku da kujerun da Allah ya ba ku taimaki addininku da damar da ubangiji ya ba ku 'yan kasuwa a cikin ku tsaya ku yi wa Allah aiki ma'aikata gwamnati da Allah ya rufa muku asiri ku taimaki wannan musulunci lokaci ne jirgi ne yana tafiya in ka shiga a tafi da kai in baka shiga ba za a barka a baya idan ba ku yi wa Allah aiki ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai zo da mutane suna son sa yana son su haka Allah ya faɗa in ku na yanzu ba ku yi ba in ba ku shiga jirgin taimakon addinin Allah ba to da sannu Allah zai kawo ƴaƴanku da jikokinku da tabakunanku kuma za su yi wa addinin aiki ko kuna so ko ba ba so kada ka yadda ka ka bari damar ka ta kubuce ma ɗayan biyu ne ko ka yi sharan masallaci ko ka share kasuwa ko ka bi Allah ko ka bi shaidan in ma shakiran wa in ma kafuwa wa hadainahum najidain Allah ce mun shirye da dan adam hanyoyi guda biyu ko dai ka bi dama ko ka bi hagu ashabul yamini wa ashabul shimal so ina ba da shawara kuma ina yin wasiya gare ku ga wannan kalmomi gajejeru da na faɗa wadda ba a kujera ta bane kuma ba abin da ya kawo ni nan kenan na yi ba amma wasu ne suka yi dabara suka zobe suka turo ni suka sa na zo na yi muku maganganu ku yi haƙuri in na gaya muku abin da ba ku ji daɗi ba ku yi haƙuri in na tsawaita muku insha Allah sai an jima sai mu haɗu a wajen wa'azi sai in sauke nauyin da na dauko shi Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya ƙara muku lafiya da imani Allah sa aljanna makoma gaba daya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na yi minti 29 da sakon 43 assalamu alaikum